إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام ما زال موضوع خطبتنا في قضية التوحيد ونحن في كتاب الأصول الثلاثة وفي مسائل ثلاث خطبتنا اليوم في قوله بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم وخاتم النبيين والمرسلين ولم يرسله الله للعرب فحسب بل أرسله إلى كل الخلق وقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولقد أخذ الله ميثاق والعهد على النبيين بلا استثناء ولقد أخذ الله ميثاق النبيين كما قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم مثلي قالوا أقررنا قال فشهدوا أنا معكم من الشاهدين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة الكرام لا يغرنكم أهل البدعة بالحرب على أهل السنة والجماعة كأنهم يدافعون عن الدين بل كلا إنما يدافعون عن الرياسة والقلمان فوالذي نفس محمد بيدي لا نجاة ولا فلاح إلا باتباع منهج أهل السنة والجماعة وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا علي بالنواجز وإياكم ومرزة الأمور فإن كل بدعة ضلالة وقال سبحانه وتعالى اليوم أكمل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها آمين يا رب العالمين أنواع مسلمين أتقيتك har yanzu dai muna cikin maudu'in da yake da alaƙa da tauhidi muna cikin littafin usulu salasa mun yi darasa da dama muna cikin masailin salat wanda mun yi magana cewa Allah ya halicce mu halakana wa razaqana wa lam yutrikuna hamala mun yi wannan bayanin da sharhi ya za mu ci gaba da bayanin da yake yace bal arsa bayan ya bayani da Allah ya halicce mu ya arzuta mu bai bar mu ba karazibi sai ci gaba da cewa wal arsala ilayna rasula Allah subhanahu wataala ya aiko mana da manzo wanda wannan manzo da ya aiko wanda ya ma wannan manzo da'a tabbas zai shiga aljanna haka duk wanda ya saba ma wannan manzo zai shiga wuta yace wannan iya daidai da fadar Allah subhanahu wataala cewa mun aiko muku da manzo wannan manzo shine mai shaida a kanku kamar yadda muka aikowa fir'auna da manzo fir'auna ya saba ma manzon da aka aiko mai Allah ne kamun kamun mai tsanani kenan ku ba haka idan ku wannan manzo da aka aiko muku ba kuma akwai alƙawarin kamun mai ƙarfi yan wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban shugaba imamul a'azam shugaban annabawa da manzanni gaba daya kuma Allah ba ya aiko shi ba ne ba zuwa ga larabawa kaɗai a manzo ne da dukkan halittun Allah dukkan bayan Allah da mutum da aljani saɓanin sauran annabawa ana aiko su zuwa ga mutanensu haka Allah ya faɗa cewa ya ku mutane ka gaya wa Allah bashi umarni ka gaya wa mutane cewa ni manzo ne na Allah zuwa gare ku gaba ɗaya wata aya da ka cewa dama ba mu aiko ka ba sai matsayin rahama ga duniya gaba ɗaya da bayan Allah gaba ɗaya yawa don haka Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki alƙawari ba mu ba tun annabawa tun adam Allah bar dukkan wani annabi da cewa idan Allah ya aiko da wannan manzo an cikin ruwayoyi ingantattu da cikin magabata tafsir wani aya kowanne ya gaya mai idan kana da rai duk da aka baka wani littafi da hikima lokacin da wannan manzo zo maka za ka yi imani da shi kuma za ka taimake shi ka haka duk wani magana gaba da kowanne ya yi hurucin cewa wannan alkawari da Allah ya ɗauka da shi na cewa za ka yi imani da wannan manzo ka agaza ne kuma wannan magana ka yarda ka ɗauki alkawari na kan haka kowa ya amince kan haka Allah to tun da kun tabbatar haka Allah ce to ni ku shaida ni ne mai shaida kan wannan alkawarin ka ɗauka daga wa alƙawari na Allah kan dukkan bayi imani da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam cikin muslim yake cewa babu wani cikin wannan al'umma ko ba yahude ko ba nasare ba wanda zai ji labarin an aiko ni kuma ya tsaya biyu da imani ne in wane ne he ya zama to cikin yan wuta dan wuta da kowane ne ya haɗa kidan a wani shi ne manzo na kowa da kowa kamar da Allah sanar da mu cewa manzo na ga duniya gaba ɗaya in wajen haka wannan manzo wanda annabawa ma sun jinjina kuma suna girmama shi da fatar kowa ya zo a zamanin shi al'ummin shi sun jima suna jira al'ummomi ai wa kai katari shi ne manzanka in wajen haka wannan al'umma bitirci ne ga wani cikin musulmi bitin ga wani al'umma wani gwandajin wani yawa da annabawa ma gaba ɗaya shi ne ake buri wurin shi nake da matsayi Allah ya muku agaji ya taimake ku ya muku bayawa fadala da wannan manzon ne mai kima amma yawan Allah ya gari iya da awar musulunci ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma ga musulmi iya ne wani abu daban a wajen Allah ta hanyar wani wanda ba wannan ba wanda ko da annabi ke ce masa yace annabi ya doni iya karanta wani littafi ta cikin al-kitab manzala kace na rantse da Allah ko da Musa yake da rai a yau na zo bi ne bi ne idan annabawa ko da annabi ke da rai ko da annabi ne bi da dama ya yi mashi ko ya tsara mashi shi ma biyayya zai yan wata haka ina dama ga musulmi an ba yaudara ba ta malaman bid'a da in yaudara ta ina musulmi zai yaudara a yau wai iya ga wai akwai wani zai iya tsara wannan addini zai iya karin bautar Allah shi ma ya iya shi ma ya kware daga wai ha ana hayaniya ima wallahi wallahi malumai miyagun malumai da kowane bangare a hukun ne ɗan bai zamce ɗan bida ne ɗan tsibbi ne wallahi sun san gaskiya sarai amma a hini za ka ga suna kamar kayan addini su masan addini ne haka ko kama ana yaƙi ne tsakanin ahalu suna da yan ɗariƙa ko yan bida yan wa kwace tsakanin yan izala yan wa ba maganar izala wallahi da mu abu ne na aƙida in wa kullum na bayani cewa izala duk duniya babu wani addini mai suna addini izala ƙungiya ce mai wa'azi a Najeriya kuma abin take yi shi ne kiran mutane wa mutane seti zuwa su koma ga ƙur'ani da hadisi in wani sha bayani kaddara yau ba magana ta kungiya ba ko ba furoma da akan kafirci ko ko ba furoma yawanci shi musulmi ina kiran ku ku halka ku rike ƙur'anin ƙur'anin ku ku rike sunan annabin ku da lahi shi amma dan yaudara ta miyagun malamai an waye gari suna yaudarar bayan Allah da san kun ba da cewa kamar wai ana haɗa ne tsakanin ɗan zala ko ta'alu suna ɗan gargajiya ko ɗariku wallahi ba haka bane suna yaƙi ne neman kare ɗannansu neman kare abincinsu neman kare ginansu suka samu wata mutane akan jahilci amma ba a gwada muke alaƙa da ƙungiya da haka yan uwa masu jina kai ko wani mai ji a nesa wallahi kakka yarda su yaudare ka ɗanwa duniya ake ƙungiya iri-iri ka yi wannan ka sake ka yi wannan ka ƙaura ka wannan kuka ana yi lamarin siyasa ko ƙungiyoyi amma wallahi wallahi wallahi duk wanda ya je ma Allah gobe kiyama akan bid'a wala ya tabi wallahi ba wani maka wasa wallahi na rantsi da Allah duk wanda ya je ma Allah da addini ya raba Allah ba wuri tsara maka wallahi da kai da shi yanzu wannan riya da karanta annabi sallallahu alaihi wasallam kusan barin shi duniya ya wa sahabbai wa'azi wani wa'azin da sun gano kamar Allah iya bankwana ne sai Rasulullahi kamar kana bankwana da mu cikin wa'azi ne yake ce yake ce musu zan gaya muku wani abu ina muku sanar da ku cewa duk wanda ya tsaye rayuwa zai ga abu iri iri sabani mai yawa rikici zai zo amma ina muku umarni da ku rike sunnata abinda nake kan shi ku rike sunnar halifofi na guda hudu in wani manzana ya magana cewa dukkan yahudawa ita sun rabu gida saba'in da ɗaya nasaru gida saba'in da biyu ya ce al'ummata ya ce al'ummata gida saba'in da uku ya ce amma dukansu wannan ƙungiyoyin wuta ne banda ƙungiya guda wai kun aka tambaya su ne su wane ne ƙungiya guda ya ce duk wanda yake kan abin da nake kan shi da sahabbai na a yau ya kuma yi wa duniya addini wane ce wane ce kana kan haɗari domin amina ce sai wanda yake mogarti irin abin da manzo Allah ke yanzu da haka ba ra'ayi ba ne ba wurin wasa ba ne kasu da yaka wallahi idan kai muka koma ga Allah ba da ma koma gyarawa ba da ra'a yanzu na gano sunna a wallahi ka zama rau in uwa dole ne ne mutum da kiyama dole ya koma ga sunna in wani da sunna wa kai ka bin ba mu ba mu ne muke bibi mu mabiya ne kaka ce ka kana mana yasin a anwa ba kana adayar da wasu malamai wata kungiya kana adayar sun annabi ba sani ba domin a kira ake ba mu littafi namu ko wani littafi ko qur'ani qur'ani ga hannun kowa sunna ta gidan kowa ita ake nema ɗan ruɗiya a duniya ɗan wajen muna jin labaru amma yanzu kuna jin kat ka ga malami kat ba wani magana ɗaya ba sauti ba rubutu da su ƙarya ce iya da'awar cewa ana iya kira wani allah nan da Allah kuma a tantabin shi Nijar malam cikin malaman Nijar a tantabin karara iya karantar da mutane mutanen shi ana iya kira wani Allah ma zai ɗaya ne ya kawo kisa wani ɗan Nasiru ko jirgin ɗan Nasiru wani wani ne suna tare da mabiyin shi sun hau saba ruwa suna tafiya sama ruwa don gagar sun tse ba suna tafiya shi wani ya da iya cewa wani ɗan Nasiru wani ɗan Nasiru ya kan kamshirin wani bai nutse ba can yaro he tuna wani a isa tashi malamin wa sai ya ce shi ma ya kama sunan Allah ma iya kama sunan Allah kuma ya nutse sai wani ɗansa ya kamo shi ya ka yaro a ya ce kawo na abu dai a gaskiya gari ne kana kama Allah sun ma kama sunan Allah ma ya ce ba ka san ina san Allah ina san Allah ba ka san da shi kenan ba wa nan ne ne kaga an kama sunan Allah sun an tsira ta sama ruwa an kama sunan Allah an nutse na yi karanta da kai ka kenan ka kira wani Allah diɗi ne kuna ji ɗan uwa mutum ƙarara ana kallon shi ana yin shi zai ce duk wanda ya bi hanyar mu ba shi ba wuta hal abada an kare kai wani ma iya shi kun iya kuna da shi ma wanda yake cewa wani wani cikin mabi wani shehu cikin shehunan su wani mabi shi ne muka bayani duk wanda ya bi su dan aljanna ne yace wani shehu wani a kabari mabiyin shi ne su kabari an turo mala'iku mu kai maki an turo mala'iku guda biyu sai na tambaya ta bi sani ba Allah bi sani ba annabi ko bi sani ba za su buge shi yadda wani ya shigo shehu ya shigo yake jawabin da muka tsinya kamar dan kwaya dan kwaya ne magana dan kwaya ma Allah akwai rabin hana haka da mutane kuma sai kuma malamin sanin malamin sanin da dauro ba koyi ba ko bi audio ce video da kadan shi yace ai in kuka taba shi wallahi zan hana wuta ta yi azaba aljan sai abu yace ba san da ba bisa da ba san da bisa da ba karshe dai wai a kissan subhanallah wai karshe dai wannan da suka matsa Allah ya ce ku kai Allah kiyaye abu akwai ta da shi gaske magana akwai shi kuma da Allah wata wani wasu ne a yau a fakaice da su da ɗan tsubu wani za a yawa mace magani a hauka ta yare a yawa wani kurciya a yawa wani sanmu a wa kishiyar da wa kishiyar da babu zaman lafiya tsakanin ma'aurata tsakanin abokan aiki tsakanin abokan kasuwa kowa tsaro yake ake yin tsubu amma wani wasu suka gama kai wai da sunan cewa wai su ne suke sa annabi kanye ba wanda ɗare wuri in wai wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya an sabka ne da aya a ƙarshen rayuwa kusan rabin duniya a arfa cewa Allah ya ce a gaya maka al-yawm aka maritu lakum dinakum a yau Allah ya ce tona rana Allah ya ce a yau na cika addini addini da addini ne da sunne ba Allah ya ce cika shi yace na ga muku da musulunci shine addini dan haka wannan aya ce an ka cika imam malik abdullahi bin umar ke cewa yan uwa ku sani dukkan wata ibada mana dukkan bid'a yace bata ce ko da kun ga mike ci a wajen ku in kan maliki imam maliki ya cewa dole kirke yana ba a cikin addini yace wani abu ne bid'a ce wai hasana yace wallahi matsayinka ka ce manzo Allah ya rike sakon Allah wani imam maliki ne in haka babu wani dama addini in ba kuna kallon shirme a gaban ku dai in annan garin wallahi na yi je ina tafiya na kama hanya na oyoyin sponsor wanda sun san annabi wa da mabudi in mata dubu ne da zauru suka ɗaya ma hanya hanya mata wucewa suna rawa suna kada jirgi maza mata kuma wasu ne wani wasu addini wasu sa addini ba sa annabi mata mata na aure da budurwoyi wannan suna rawa ta iskanci ta baba wa kuma shi addini wai wasu ne sa annabi in wani ɗan ba yaudara ba wa ma masu wannan aikin wai a yau su suke cewa su masu annabi ahalin sunna bai sa annabi yan wallahi wannan yaudara ce mu ana ana rigima wallahi idan baka gyara ba ka koma su ka tada kan bid'a ko za ka fi abin da ga dama wallahi gudu kiyama ka tabi wa imam maliki cewa imam maliki ya cewa asnatu safinatu nu ma rakiba fa kada mun ta kada fa kada imam maliki cewa a sunna sunna ita ce ce ne ta jirgin nuhu sunna jirgin nuhu ji imam malik yace fa ma rakiba duk wanda ya hau jirgin nuhu na da ya tsira amma wala duk wanda ya sunna ya jirmiya amma da haka kira da muke da namu shi da mun shi da wallahi ba mu kira zuwa ga kowa illa ga Allah ga manzon da Allah ya ko kuma a wannan ibada yanda Allah ce a Qur'ani yanda annabin shi bayyana duk wanda ya ta mishi ba zai bida shi gobe kiyama Allah shi da mu domin isa Allah ta mu